لله والصلاة والسلام على أكمل الأمة أتم الكائنات حبيبة أفضل البريات جملة أسعد مخلوقات بدءا وعودة أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أتقل أتقيائي سرا وجهرا نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع صدورنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa jama'ar musulmi da musamman ku da Allah ya kaddara halattowanku wannan zawiya ta mai alkhairi da albarka a wannan la'asariyar da kuma ku da muke tare da ku da tsarin albarka rediyo da grc2 fm da kuma ku da muke game da ku ta social media kowa da sunan shi da darajomin da Allah ya wa kowa na fara mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
yau muna la'asariyar talata ce kuma la'asariya ta shida ga watan tara a kalandar musulunci in an ce watan tara watan ramadan kenan hijira shekara dubu da dari hudu da shekara arba'in da hudu Allah ya kuma ara mana aron numfashi da lafiyar jiki da zaman lafiyar makani mun da za mu dora daga yadda jiya Allah ya ba mu iko muka tsaya cikin wannan aiki mai wuya aiki mai alkhairi in an dace Allah ya samu da aiki mai hatsari mai dauke da sabubobi na halaka in ba a dace ba Allah ya hana mu rashin dacewa amin fa amin kuma amin ya ilaha alamin je da mu da ku in karanta aya ta 140 daidai mun fassara ta gwargwado yadda Allah ya ba mu iko bisa iya ɗan abin da muka fahimta yanzu kuma mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadu amin zai karanta mana aya ta ɗari da arba'in da ɗaya a cikin wannan sura ta uku سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله أكبر ولله الحمد وبنجي يا فتاه ya ce dalilin da yake barin mominai a fagen yaƙi surata ransu wasu surata gaɓoɓinsu kafirai su cutar da lafiyar wasu ya ce dalilin yin haka saboda ya bayyanar da masu imani kuma ya zaɓi shahidai wanda zai kai su aljanna ila hisabin wala iqabin Allahumma ja'alna minhum amin
sai saki dorawa da wawul aqabi wali yumayyisa wannan yumayyisu ya dawo yumayyisa saboda adabi ne kuma nan ma ga lamu ta'lil wal yumahisa Allahu allazina amanu duk dai har yanzu muna tattauna tsabiyar yaƙi na biyu a girma daga badar sai a ce uhudu wayannan yaƙoƙi an bada musulunci da cika da ɗaukakan allazina amanu farko da kuma jarumtakar ma'aiki da sallamawarsa ga Allah tarihin ba zai shiga ba sai an faɗi gazuwarsu bazari sai an faɗi gazuwarsu kogoji kamar da jiya da shekaran jiya duka a wannan yakin ne ayoyin suna magana ne kuma sun sauka ne ma a cikin filin uhudu Allahu akbar shi jiya Allah ya faɗi almudawalansu wato jujjuyawar zarafi ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to a wannan mudawalan shi kafiri kwata kwata bai da riba in an kashe shi an jefa shi wuta in ya take mumini ya motsa gabarsa ya yi gaban mumini ya tura shi aljanu shi kuma ya dawo da baya kaga riban duka kashe imani saboda haka in ka ɗauka yin bukari ka duba kitabul magazi za ka tarar a mujallabi na uku ne za ka samu a jabi na ishirin da shida in ba ka da yin bukari akwai sauran ummahatu da yawa da suka kawo abin da za mu faɗan nan cewa a ranar da aka yi yakin uhu wadda ubangiji Allah ya kaddara musu suka tafi lahira su saba'in shahidai kuma a mafi rinjayen magana an ce dukan fulan tsarawa ne wannan yaki na uhudu a watan shawwal a kai shekara ɗaya kan tsakaninsa da yakin fadar yakin fadar hijira da shekara biyu yakin kudu hijira da shekara kuma a shekara ta uku hijira marawaita sun ce a cikin kabakin kinnan da suka samu shahada a uhudu na gaba gaba wanda ake ambaton cikin saba'in ce ana ambatar sayyidi hamza bin abdul muttalib shi ne sayyidin shuhadai ma asar rasuli sallallahu alaihi wa sallam sannan ana ambatan gudai batun yamani wasu mutum a wani sahabi ne mai suna al-yamani kuma ana ambata annadarubun anabin na cikin wanda Allah ya ba mu shahada a yau wa uhudin kuma fi mai dani uhudi kuma fi karuwar uhudi sannan ana ambata mus'ab bin umayr the best or the first ambassador na musulunci wanda shi annabi ya fara nadawa jakadanci shi ne mus'ab dan umayr shi ma a wannan yaki Allah ubangiji ya gama shi da shahada abin da muke so faɗa shi ne wayannan guda hudu darajarsu da fifikar matsayinsu ya sa ana fara lissafi suna da wuce to sai ka ji an faɗe su amma dai tun da mun faɗi mutum hudu akwai shahidai ko mutum sittin da shida kenan in ka gwama sai ya baka tamamu saba'ina wato rajulan wannan karatu ta mutum saba'in aka kai Allah ya dinga biyun ta saba'in saba'in saba'in dalilai kuma duka daga cikin lansaru ko da ke akwai wasu daga cikin kuma muhajirun kamar da yanzu muka faɗi ga hamza ya fito a lissafi radiyallahu anhu wa arzahu amma babban malamin nan cikin tabi'ai kuma mufassirin nan mu'arrifin nan al-imam qatada bin di'amat al-sansusi kana maganan abul hassad al-basri al-a'ama abin mamaki makaho ne makanta ta same shi amma malantarsa kuma ya ta daga daraja sai ba a ga kuma tawayan makantan ba wannan katadar nan hijira shekara ɗari da goma sha bakwai aka yi janazarsa ya bar duniya yana ɗan shekara hamsin da bakwai abin da ya faɗa yake cewa malamin anas dan malik ya karantar da su radiyallahu anhu cewa saba'in abin ma'una aka kashe mafiya yawan su ko jullin su ko kullin su lansarawa ne wata asul yamama saba'in aka kashe jullin su ko kullin su lansarawa ne da wannan ne ake ga Allah Ubangiji ya yi ta goma shi mai yawa wa lansarawa albarkacin sun karɓi manzon Allah hannu bibiyu alaihi salatu wassalamu kuma sun karɓi muminai kuma sun gwada tausayi sun ba su masaukayya wannan ya tabbata wasu sun san bi'iru ma'una yakin wasu ba su san yakin bi'iru ma'una ba wato abin ta kai ci a addinin musulunci ana lissafawa dole sai an lissafa wato waƙi'a ko hadisa ta bi'ir ma'una manzo Allah yana Madina wani mayaudari halakakke ana kiransa Abu Barra sunan shi Amiru ne ya zo ya gai da annabi su sallama annabi ya ce abu abu barra ka karɓi musulunci annabi ya mace musulunci da halsa da kalmomi da ɗaɗa bai karɓa ba amma sai wata yaudara ta faso masa a rai sai ya ga to bari ya musulunta dan musulunci ya yarda da shi kuma ya samu ya cutar muna faɗan me ake nufi da hadisa su cikin makuna shine abin da ya kawo mutum da muke yaƙi uku duka shahidan saba'in saba'in ne domin faɗi uhudu yanzu muna maganar biyar makuna a wannan da ya tabbata ya musulunta sai ke ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka bani wasu mazaje mu tafi yankin mu nan su yi ta tallata al'amarin kan nan ba a sani ba sai shugaba yake ce ina tsoro ba za a isa yankin ka ba sai an fita na jin ina tsoro abin da zai samu mutane na kan su ƙetara na jin sai ja ai ni ne babban makwabci ne ba da kariya gare mu kuma an ganye da duba abin da za a yi wannan mutum saba'in da aka ba mutum abubuwan ra dukkan su mahaddata Qur'an saba'in din kowa Qur'an yana kan kuma kun sani mahaddacin rabin Qur'ani ma rasa shi ma musulmi da musulunci raguwa a su balle kowa hatin ne kuma Allah ta mani walkama aka je aka mutu kofar rago aka kashe mu ɗaya ne sak ka abin da zai shi ɗaya ne jina jina shi ma a zaton su ya mutu a cikin sabbin wa'annan hafizan ka abin da zai kaɗai shi ma in ka gaisi yadda aka markata kata ta rage shi ma ba babu ne to shi Allah ya kaddara numfashinsa ya dawo kuma ya warke har yayi yakin lahazab to nan gwalagwan nan na yakin khandaka da shi aka yi amma in ban da shi kun ga ke nan cikin da tara a nan aka kashe su a wannan baki rijiya ta biyar ma'una da yaudarar shi abu bara wannan ne farko manzo ya fara yin kunutu a duniya ta kai farko da ta kai manzo yake kunutu duk bayan sallar asubahi sai da aka yi mako hudu cif babu asuban da aka wuce annabi bai kunutun la'ana da tsiruwa a kan su da ri'irgin da zakawa da usayya kun ga kenan an kashe mutum nawa a biyar ma'una saba'in kuma dukkan su ne ne mahaddata alƙur'ani illa dai ka abu da zai zai zo ya rayu har kuma ya kai yawan haddasi daga baya wa fadi to saba'in da suka gabata na uku shine a yakin mutai da mutum wa'in nan tafiya abin da sa muka lissafa don musulmi ya san yadda aka fito ne musulunci na dama da tsanani aka da gwagwagwa jan kafan wanzo manya suka yi har kaga kana sallah kana kiran sallah ba wanda ya biyo ka da kokara aiki aka yi jajar karanta Qur'ani da kake yi ka sa a waya ka sa a rediyo ka sa a madan ka sa a meye da babu dan adam da yake ya karanta Qur'ani a fadin Makka ko dan Abuja ne sai ya dauki ransa amma yau ya zama tarihi kamar ba a yi ba ubangiji Allah ya kara musulunci da musulmi nasara sa'annan a sayyid bukhari dai hadisin dubu hudu da tamanin da takwas da sayihu muslim hadisi na ɗari shida da saba'in da bakwai za ka sake ka kisan illa yaudarar da aka shirya annabi ya ba da wannan mahaddata za su je wa'azi da musuluntarwa da kira zuwa ga hanyar Allah aka shirya yaudara aka kashe tambaya ta gare ku ku wa'annan shahidai yanzu ruhin suna ina ne yana aljanna wa'annan makasa mai yaudara hatta shi abubuwan rane musulunta karyar yanzu akwai ɗayan su ne wanda shi bai mutum ba kuma ya samu inda su suka isa ne la wa bal wa al al ulubi kalla ka mutuwa a wajen addini shine asara amma mutuwa a cikin addini ba a kiran asara kuma muna fata Allah Ubangiji ya ya kaddara ya amince mu yi mutuwa mutuwar shahada daga cikin mahaddatan da aka rasar guda saba'in a hadisa ta fi'ir ma'una akwai mahaddaci al-munzir bin amri radiyallahu anhu akwai mahaddaci al-harith bin ramma radiyallahu anhu akwai mahaddaci haramu bunu min hana radiyallahu anhu akwai mahaddaci amiru bunu buhaira shi kuma barani na sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu amma gangaran kuma qur'ani yana da sittatu alamin a kirkirsa sannan akwai kuma mahaddaci urwatunu a sama bunu sannan kuma sai mahaifinci na fi umnu gudayil bin warqa wa'annan guda shida an ce suna na gaba gaba annuna annuna wato ka ce su kowane ɗayan su bayan zamowar sahabi kuma ka ce yana da kalbi tagwaninta wato mahir wa'annan duka muharu kusan alaramanci ma wani na ce mu wani kaka wani na ce mu wani baba wani na ce mu wani yaya alarama ne alarama ne amma nunan ba ko kunzo ko ko kusan ɗaya ba abin da za mu rufa da shi a uhudu kafin mu fassara wani mai sallahu lazina amanu wa ya haƙar kafirina abinda manzo ya nuna na al'ajabi kuma dama aikin sa ne imam ali ya samu munanan raunuka munanan raunuka an ce tsakani kibiya
da sanan takwas da hudawan mai a jiki ɗaya
na imamul ummati ali bin abi talib radiyallahu anhu wa ardahu sai da aka samu waje 66 60 a jiki ɗaya tak da aka ajiye su a gaban ma'aiki jiki jaba-jaba abin da manzo ya yi duk yadda ya kalla a likin nan 66 idan ya kalla in ya ɗau hannunsa mai daraja ya ɗora a wajen in ya ɗaga hannu babu ciwo.
Allahu Akbar
Wannan kabbara a ƙara.
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
Likitan likitoci. Kaji an ce a nemo ayodi na kaji an ce a samo bandage da kiran bandage da minti ka ji an ce a ɗauko a zo a masa anesthesia a yanin ma'aiki shi ya wuce to ya to annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne kamar abin da za mu ɗora na zayin bayanin abin da ya faru a uhudu Allah Ubangiji ya ba mu albarkacin shuhada uhudu Amin
Allah ya yi haka ne wani mai sallahu saboda Ubangiji Allah ya tace ya tace allazi na amur asalin asalin yardattu wanda sun yi imani kuma imani ya zama karɓaɓɓe Allah ya yarda Allahu akbar yi mai na da ma'anoni da yawa a wajen mufassarai musamman alluhawiyun inda suke da jari waƙi a cikin larabci suka ce yumai yusu na ɗaukan yukuta biyu Allah ya yi haka ya bari yaki ya karye dalilin an saba umarnin mazoyinsa jagora ga halittu gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda ya jarraba imanin masu imani sai ka fassara kenan yuma isa da yumta barake ma'ana ta biyu ana fassara yuma isu da kuma yutsahe ru wani mashi sallahu alladhina amanu ai wani yukaira lahu alladina amanu saboda Allah ya tsarkake asalin masu imani wanda ke kallon su kamar ba su kan kuma to ya ke kuhu ya bayyana da su kan kuma ya tsarkake su min zunubihim daga zunuban su ka san shahidi alaga ta malam ko baki kake bin shahidi Allah ne zai biya
Allahu Akbar Allah ne zai biya sai dai kawai ka yi shigan wasu nauyayen ladar sai yi cikin mizanin ka Allah ne zai biya da mai kaskan fatar hamaniya amma hisabi hisabi a kan shahidi Allah ce an wuce waje kuma zama da ta yi a cikin kiyama kowa bai zuwa suna masa zuwa saboda ɗakinta da gogayyar wahalar tatsar ransa mala'iku arba'in da ɗaya ba suke duki a kan kafin mutum ya bar ransa mala'i arba'in da ɗaya wanda suke ga da komowa kafin kuna numfashin mutum na ƙarshe ya fita ina jin ko ɗan da wannan masu ɗaukan buhu aya mutum arba'in suka yi dogule a kan ka zafar da malam ai ba sai an ce ma ya yi ma kamar tsokane ka ya ce sannu kawai da ce to ya yi mala'i ɗaya ya yi goma ya yi ashirin ya yi talatin ya arba'in kuma da guda ɗaya shi ai sanin cikin kenan shi ne malakul mawuki to Allah yana kankan dukkan zunuban wanda ya rasa ransa a hanyar addini kenan babban masanin lugan nan al'allamatu الراجل الأصفهاني wadda shi ne mai littafin al-mufradat kuma shi ne mai littafin garibul qur'an wannan magabaci al-raqibul al-fahari ba za a kirga masana yaren arabiya ba a wannan duniyar da muke ciki wato wannan al'ummar sai an faɗe ne kuma ya shiga kabari tun ana girga hijira shekara hamsin da biyu hamsin da biyu kaga ya fi shekara ɗari takwas da wani abu kenan ya zuwa yanzu farin da duniya to ya kawo a shafi na ɗari hudu da sittin da hudu na littafin sanar garibin ƙura'ani yace abinda Allah ke nufi a nan wani yuma kisa yake cewa asulul mahabi yake at-tarqir Allahu akbar yake cewa tarqir shay'i mimma fihi min albi saki ko tsarkake ko tsabtace wani abu gabanin laifi da da ake gana shi to abinda Allah ya mummune ke nan sun tafi aljanna babu wani laifi duka Allah ya gafarta Allah ya yi haka mutuwa ma'allafi na amur wayan haƙal kafirina na lillahi wa ina yi su kuma kafirai wayan haka kuma ya bari hakan ya faru ne saboda ya ƙara tabbatar da halaka mutuwa masajire abin da ake ce almahaku shi ne ne ma abu albarka mahaku in an ce mahawu shata rubutu ya ba rubutu shi ne mahawu shine muke samu cikin suratul ra'd fa'il Allah bismillahir rahmanir rahim yamhullahu ma yashra'u wa yuzakki wa indahu ummul kitab sallallahu yamhullahu ko Allah yana shafewa kaga mahau kenan amma mahau shi ne a kwashe ma abun albarka a kwashe ma abun tasiri shi ne kuma Allah ya faɗa a kan harkar dukiyar riba ya ce bismillahir rahmanir rahim yamhaqu Allahu riba wa yurbil sadaqat Allah ne yake istisalin alkhairi yake istisalin albarka ya tubbuci alkhairi ya tubbuci albarka daga ina daga dukiyar riba to a ce a nan wayan haƙar kafirina saboda Allah ya tabbatar da halaka ya tabbatar da halakarwa ga zuwa ga su kafirai Allah ya ƙara halaka su nake ba wayan haƙar kafirina saboda Allah yana nufin ya tabbatar da halaka ne wa kafirai a suka yi abin da suka mummune a fagen uhudu shi ne nake ce Allah ya ƙara halaka su kafiran Allah ya ƙara saukar da narkon bala'in sa kan a raye suke ko a mace don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah daidai nan da muke cika wannan ayar kuma daidai na mala a fakar alarama ya gwada mana samun ibalan abin da zai biyo baya shine muna dai azumi yau shida ga alamu Allah ya sa mun dace cikin gidan da muka yi kuma Allah ya sa mu kuma dacewa cikin abin da ya rago wannan kwanaki. Sunoyin da ba mu isa kansu ba yau za mu isa kansu sai kuma mu zo mu rufa da abin da muke so mu rufa sai ya zama sai ya zama a dai wannan bangaren mun isar da sakon da muke so al'umma ta alkara tsarin da jiya muka ci karanta kowace sura muka yi kuma muka biyo ta inda Allah ya faɗi abin da ya faɗa game da littafin sana da Qur'ani za mu shiga suratul al-qas laqab dai gari ne kuma nan ne garin annabi alaihi salam سورة لا قاضي مكية وهي أربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله العظيم تنزيل الكتاب إلى الله من الله العزيز الحكيم في سورة 46 التركيب هو القرآن yanzu sai mu je wa sura ta hamsin ita ce ƙaf suratu ƙaf makiyatu wa haya hamdu wa arba'una aya bismillahir rahmanir rahim ƙaf والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب سيمتي سورة الرحمن ita ce sura ta hamsin da biyar cikin karfi kusuwar Qur'an mutum ne Allah ya faɗa akan Al-Qur'ani سورة الرحمن مدنية وهي سبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن يسند القرآن كلمة القرآن كاين الله الرحمن manzo Allah ya woku daga masu cewa inna ma yu'allimuhu basharu ƙarya ne cewa asafiru lawwali nan ta taba ƙarya ne ƙarya ne suratul nun da za mu tsaya kanta ita ce sura ta 68 na ɗauko kirgar suwar ɗin ƙur'ani daga sama za a jibo ƙasa suratu nun ko kuma suratul qalami duka dai qurra'u sun karanta da haka suratu nun makiyatu wa hayatani wa kamsuna aya bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami wa ma yasrun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم جماعة المسلمين tun da muka faro karanta surorin nan sai Allah yana gaya wa duniya Qur'anin nasa kuma mutum ma da muka samu kanmu a raye ya halice to jan hankali gare mu shine mu tashi mu karanta mu fahimci mu koyi mu koyar da alƙur'ani abin da ya kawo annabi wannan dandamalin ne duk wahalar da kake yi kake karantawa ma'aiki ya ci karo da su masu kinsa sun kinki ne saboda ya zo da alƙur'ani masu kansa sun koshi ne saboda Allah ya aiko shi da ƙur'ani idan ƙur'ani ya zama shi ne sila na haɗuwan manzon Allah da wannan duniya wannan duniya ta rabauta da shigo annabi cikin ta saboda an ba shi sabon alƙur'ani da kaɗan da kaɗan duniya tana kore mana ƙwarin gwiwa wajen koyon ƙur'ani har ma muka dawo kuma ma muna faɗa muna gaba muna da biyayya ga wanda suka rungumi alƙur'ani da kaɗan da kaɗan aka shiga wannan da kaɗan da kaɗan sai dai yanzu a najeriya mu ta yau mun je saukan karatu jihar jigawa cikin garin fasarsa dan majalisar na ƙasa muna taron saukan sai shi ma sun gayyato shi tunda a mazaɓarsa ne ake saukan alƙur'ani ya yi jawabi da ya jawabi ne kuma na yi lacca a kan cewa ba a mayar ma ba a mai da hankali wajen ƙoƙarin sa alkur'ani ya ci nasara an fi ganin ɗaukaka a karatun cin abinci ko da muka tafi masauki sai shi babban imamin mazarka idan imam malam sahannu sai ce kada ku bar nan masaukin bari dan majalisar nan ya zo nan da ya zo masauki abinda na faɗa na ce ranka ya daɗe ni ba addu'a zan ba ba tambaya ina matsayin alƙur'ani a majalisance a inda musulmai suka zaɓe ka suka tura ina matsayin almajirai ina matsayin alrafomi da matsayinsu ina aka kwana game da tozar ta ɗakunan da ake karanta da Qur'ani. Sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah sai ya ce ma limamin basarsa imam ban ebo ‘yan majalisa mun zo nan mun yi jikan mokin tun da aka gabatar har muka yi ittifaki maliman ya ce eh na jaddada mu eh dan majalisar su ya zo da yan majalisar kasa an zo an karanta musu gwagwagwa da kokari da kai ruwa rana da suka yi su masu kiki yan majalisar cewa ba su yadda a sake duba mai koyan alkur'ani a ce miki awus kurabu su gulma na nan a sabon kamar kuma almajiri a gumbar kuntar ƙasar nan wanda ba sa zuwa yace sun kawo karshen wannan a doka a Najeriya yace kuma sun yi doka da duk inda ana ran mai da a baki tashin din farfesa yace to mu tsaya su addu'a aski yayi ko sai zo gaban koki ya ƙara zai to jama'ar musulmi labari ne albishir ne amma kuma akwai tashin hankali wai a najeriya ne ake tada kura wai sai an kira almajiri ba mara zuwa makaranta ba kura jaji cewar ku da ba da irin su to alhamdulillah mun yi kusan mu daina jin ana ce ma alaran ma jari dan kawai da iya turanci ba da iya turanci ba zai jari mai ke majayi kuma shi bayi da nan yaku yin sabi na kafaru zuwa ƙarshe ko da a saka ta kama ne an yi waye jahi cikin mutum biyu na kuwa marar nan yakun na malar inda ni aka ba wa maki an yi na tsora wa maki jahi kuma ka ne to za an yi kusa ka karshen wani abinda za mu yi hatama da shi shine ka sani in qur'ani bai zauna lafiya ba Allah ba zai bari duniya ta zauna lafiya idan sai ana ramma wanda ya gasa dankali gida ya gasa gwaza ya gasa riga ya gasa turuku bayi neman kowa ya je a'a kawai sai ya manta littafin Allah yana tsakanin wato memorinsa da duske ɗinsa kuma lillahi lillahi a waye gari shi ake tsangwama a waye gari shi ke kwana da yunwa a waye gari shi ne na darasu wa zargu suna faɗowa kan allon da ake darasu a zauren makarantarsa malam in ka ga talauci in ka ga rashin lafiya ki kaka tambaya da kina ne Allah aka tsokana kowa ya zauna a inda yake ofishinsa cikin aminci kowa ake yi ana ci gaba da zaman ofis amma akan yi salati a barkarar da Qur'ani in an ga hadin ina kudin man fetur din Allah ina kudin yana ina kudin iraniya yana ina kudin jirgin da Allah ya bayar yana ina kudin kayoli yana yaya za a yi ma Allah wannan bakar ruwa kuma Allah ya bari mu zauna lafiya dakunan karanta Qur'ani an yi wa sai ga gina masallatai ana ta kusa jahilai dan liman da ladan da na'ibi da mamu daga ina ake yanke teku daga makaranta makaranta suna karanta masallaci suna yawa kenan jahilci zai ci gaba da ruhin ina masallaci ka kuma abin da ake nema ba da a samu yanzu daga cikin gwanayen ƙur'ani na duniya Allah ya gafarta malam bari mu ɗauki gwani hamza gwani hamza da kofi hamza hijira shekara ɗari da shekara hamsin da kudu ya bar wannan duniya shi ne gwani na biyu a nuna a gwanayen ƙur'ani na kofa ana kiran su alkofiyun wannan hamza in yayi tafiya ko ya dawo ko ya yi idan ido ruwa ya dare misali sai hanya ta kawo sai ya gaida mai gidan nan ya ce a san mu ruwa in sha sai a ɗauko ruwa an kawo an ba ya sai ya ce a shiga gidan a tambaya ba wanda na taba koya mashi qur'ani don kan da shan ya lada na cikin ido na rike da ruwa sai an je an bincika maza da mata akwai ɗalibin zawiyan hamza sai an da ake mata zaka malam duka gidan nan ƙur'ani da yake kansu ba wanda daga wajen kare tukune ya sha ruwa ya yaki wannan alamar tsoron Allah ne ko alamar kwaɗayin abiya shi abin da ya koyar na yana tsoron ya hijinta ma ƙur'anin Allah kuma ya zo ya sha a'a ya gwamnati ciki da an ce eh sai mutum ɗaya kawai ya taɓa sa allo a gabanka a tsangayarsa mai da ruwan zai ya wuce da cikin ruwan ya ji man sauki cikin ya kashe shi a kan ya ci ladan ya koyar da wannan littafi da ku jama'ar musulmi kai sai an gaya maka wannan ya ci riba nake sai an gaya maka zamowar sabbani nunanne na biyu a ƙura'u goma ya ishe shi lamba sannan kuma ga wani irin tasa tsantsan imamu na duhun madani shehun kira'ar da wani ya rawaito da ƙalulu suka rawaito wannan nafi sai da yake kara arba'in ba a tabbata da ikama ba yi masallaci kai ka san a shekarar bai nan an yi damanoni ko an yi hunturu an yi talauci an yi yunwa ya yi jinya amma saboda ba mu ƙur'ani kulawa a masallacin halittar kansarwarsa take ba a taɓa ikama ba ya kula sawa'un ya ci abinci ko bai ci abinci ba na nan gagau ko na da lalura har sai da ya bar duniya tukuna aka samu wanda ya mai wajen zaman nafi ulmadani hijira shekara 69 aka yi janazar nafi ulmadani rahimahullah rannan ya gama ba da darasi sai wani cikin manyan garada shiga ta malam dukanmu nan muna da tambaya nauyi aka yi amma yau sun wuce tali in tambaye ka a wani shago kake sayan turaren kannan kawai ke ka gaya mana mu ma za mu ke saya sai ya ce ni tun da nake ban taɓa latakan turare in shafa ba a jika ko a sutura kuka ce gafar ta malam ku sai da tsare mu wannan tsamfi sanda duk ka zo kake ba mu kafin qur'ani tsamfi ce kawai daga ina ne yace wata ran ina nan tsakanin bacci da fadake sai annabin da aka ba wa qur'ani sai ya zo nan Allahu akbar wannan kafara ta kai Allahu akbar
malam Musa ne ce kafaran nan fa ta kai ne Allah ko da yake bana azumin zobin ne eh saumun ne wa saumun fa saumun bi sauyin kuma to amma dai asikin da na ciyo samu shi ne annabi ya bayyana ma yace wa na ciyo ita faka ya na bai buɗe mun bakin ka na ciyo ka bar shi a kuɗe ko kai ka san ba sai an ci gaba ba ka tabbata baki kan ya ma bude an gama ma'aiki shi a buɗe baki akwai jinkiri ne yana buɗewa yake ma'aiki ne ya mun kira'ar qur'ani da sautinsa da lafazinsa a cikin bakina tun daga ranar nake jin abin da kuke jin tun daga sannan nake jin abin da kuke jin yana yi tun daga sannan na shi ya rabauta da nene da zamowarsa da aikin da duk shagunan turaren duniya ba su yawan turaren me ya ba na ce wannan gabar rike inayar sa ga karanta littafin Allah Allah ya yarda annabi ya zo ya yi mara koyon Qur'ani a bakin wannan ba daraja ba da wannan da biyan kuɗi daga karantar annabi ya zo ma ya maka tayi ya maka everlasting ma cewa a kiyama kawai za a gane ka kai ne ka zauna birnin qur'ani ya yafi da kuma a cika kuɗi a ba mutum wane ne yake to kaga na biyu madani ke na hijira shekara 69 a kai janazarsa daraja ta kai annabi ya zo ma kuma ya yi markira a bakinsa kalun kurmani kalun kurmani shehunsa na madari shi ya sa masa kalun kalun ɗin nan bi ma'ana jayyid jayyid shi ne kalun wato in na tukul ƙari ya ji gajjinsa ƙaluni yana rera ƙur'ani yana muraja'a kan ya mata abin da aka mata da kuka sai ya ce ƙaluni ƙaluni wato ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da aka samu kalulun nan malam kurmani tun da uwarsa ta haife shi a kurma ya zo duniya sunan shi isa ibn mina isa ibn mina ya shiga kabari hijira shekara ɗari biyu da biyu kurma ne da minan kurma ne da malam bai taɓa jin wata sauki ba kai shi makarantar na kuke da wuya sai Allah ya kore makalulu in an buɗe baki an karanta Qur'ani to a sannan kalulu ba kurma ba ko mai karatu bai kai kalulu ba ko mai karantawa amma da an yi shiru kalulu ya dawo kurma da ganguna da kaɗe-kaɗe da waƙoƙi ba ya ci ba yi jin dariya ba yi jin ana taɗiya amma da an buɗe baki a ƙungin lahi ne ke zanen rashi to Allah ya warkar da kulluwan kalulu ya zama yana har sai inda mai karatun ya kawaita wato ya je ya tsaya ya yi to kuma kurotakan kalulu ta dawo to wannan kalulu Allah gafarta mana kurma ne amma a haka Allah ya bashi ya haddace alqur'ani yana kurma ya zama in da ka faɗi riwayar qira'an nafi sai ka faɗi kalulu kafin ka faɗi wani dan nuna ma ba shi ba baiwan kalulu ta fi baiwan imamu warki zuhuri wannan kalulu bayan ya haddace Qur'ani a ɓangaren nafi na ya tabbatar wannan ɗalibin nasa ya nuna da aka ce masa gafa da malam ɗalibin ka fa inna tafiya zai je yi dimansa in yi iso halkan da ake kafin Qur'ani bayan wucewa kuma yakan gudu gyara kurma amma da ya iso da'ira sautin Qur'ani na tashi ya dawo ne shi yakan tsaya ya mutu gyara a hannu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! In ban da Qur'ani wani littafi ka sani wanda kurma ya haddace yana kurma kuma ba da katon kurane ba a'a da karatu masu kunnuwa amma kurma ya fasin awon wannan sautin akwai ne babu sai kadai ne ne tanzilun min hakimin abin da za mu rufe cikin kalunun nan bayan tilawar da ta nuna sai da ya zauna shekara ashirin iya yana shekara daya shekara biyu haddan ta nuna alaramanci ta bayyana amma bai ban zaura malaminsa ba bai ban tsangayen ba sai da ya zaman shekara ashirin bayan zaman koyon ƙur'ani da hadda shekara yi. Mu yau an ce in muna so a taimake mu karshen wata a dinga ba ta dubu bakwai ko dubu goma to sai da in gobe za ta zo ta raba hankalin ɗaliba tana musu turanci shi ma jikon zai zo ya ba su misali Allah gafarta malam tsakani da Allah kan yaron nan guda nawa ne. Na? Ana so a sama ma Qur'ani magada wanda za su yi zaman jirgin ana tara suna koya musu. Inda turanci da lissafi gaba kaɗan akwai zana jarabawa. In akwai zana jarabawa gaba kaɗan an jingina allo an tafi ba ana shirin ba su malam kake kuɗi ya shigo ba wanda za a kake wa kuɗi a karatu ya zo zanna ba da karatu kyauta ba wannan ɗaukar kafar da ba ku gane ba kuma Allah ya kai ku kuma ku gane yadda na gane me son Qur'ani ya Qur'ani zanna me son ya turanci ya yi turanci zanna amma ƙalubale ne da shekara ashirin yana jin Qur'ani ta kai a mata wannan zaman ba a da kasa ba ina ne ba za a gwada shi a duniya ba
saboda ina so ce da mu ilimi sunansa ilimi jahilci sunansa jahilci don Allah dukanmu da muke nan idan akwai wanda bayi so in ya mutu dan mai kimar addu'a da Allah ya daga akwai wanda yake fatan da ya mutu kawai ƴaƴansa gaba ɗaya su yi burin da shi ba ruwansu da ya tadda haihu ko sharu akwai anan mai ya ta gano babu to a ce sai ka samar da mai addu'a da me da ilimin alqur'ani nan zai karanta annabi ruhu na ce ranjije birki wani walidayya wani man dakala baiti mu'mina wani mu'minina wal mu'minat wala tazid zalimina illa tabara amma musulmi yau anan da mu tsaya jan hankali na da ku shine mu tsaya mu koyi qur'ani ya'yan mu koyi qur'ani mu ba da lokacin mu katun qur'ani ko yunwa ya kashe mu a laira ba mu da yunwa ba mu da yunwa kowa Allah to da bukatocinsa salamin malam aminu an samu da wato
na nasa mana aliyu na aliyu da su ne kamfanin tabba yin sabon biyu kirin samu sabon ɗin kayan samu sabon samu ina Allah wa wani na kare a wannan
sai kamar ne yin sabon biyu kirin samu sabon ɗin kayan samu sabon samu
wasu da za samu tafsirin mu ba ina Allah wa sai ka faɗa wannan da za samu mene tafiyar ba yawwa Allah ya saka maka da Fatiha ma salatu fatihi marra marra bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.